العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لأنك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na ake Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke unguwar kasuwar Kabi a birnin Azare jihar Bauchi Najeriya karatun da muke yi a cikin wannan littafi na arrahiqul matwa da hakun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa salam wanda fadilatu shaykh safiur rahman al-mubarak turi ya rubuta rahimahullah ta'ala idan ba manta ba jiya mun fara bayani dangane da yunkurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na yin hijira daga birnin Makka zuwa ainihin Habasha bi ma'ana wato hijira ta farko wanda aka fara ba da umarni a yi domin musulmi masu rauni su ɗan samu sauki da sassauci kuma kafin na Allah ta'ala ya saukar da ayoyi ko ba da wasu surori kamar yadda anan ya ambata mana aya cikin suratul zumar mu kuma muka ambaci bayanai na suratul kahf bayani dangane da ashabul kahfi wa raqib da kuma bayani dangane da annabi Musa alaihi salam da Khidir wanda yake malaminsa malamai da yawa suka ce shi ma annabi ne sannan kuma sai zulkarnain irin yadda Allah ta'ala ya ba su dama a duniya wannan shi yake gwada kamar in ka zauna a waje daya za ka takuru ka yi yawo a duniya domin ka ɗauki darussa ka ɗauki abubuwan lura waɗanda za su taimaka maka a rayuwarka musamman wajen bautan Allah da wajen neman abin kai har kaba duniya. To alhijira al'ula ilal habaka, paragraf na biyu ko, zarafi na hamsin da takwa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi ya kasance kad alima ya sani anna akamata najashi cewa sarkin habasha annajashi ashama annajashi wato malikul habasha malikun adil ko adil basara ke ne adali duk wanda ya je karkashinsa zai iya ka kokari ya kiyaye masa haƙoƙinsa annabi ya samu labarin haka kuma ya samu tabbaci akan haka la yuzlamu indahu ahad ba a zaluntan kowa a wajensa kuma dama adili ce haka yake ba ruwansa da cewa kana fatinsa ne ko baka fatinsa da bari mu fassara da yaren yanzu kana fatin mu ne da mutum ne ko baka fatinsa za a baka promotion dinka za a baka appointment a inda ka cancanta musamman ma'aikatan gwamnati sannan kuma an zo rabo na filaye ko na wasu kyaututtuka za a bayar ba za a keɓanta wato a hannun waɗansu biraru ba. Wannan shi ne adalci. Kuma duk wanda ya haka Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake shi. To fa amaral muslimina yasa annabi ya yi umarni wa musulmi an nuhajiru ila al-habaka su yi hijira zuwa ƙasan habaka. kun ga abin mamaki su da suke jaziratul arab middle east amma annabi ya ce basara ke adili yana afirka daga nan zuwa habasha daga najeriya zuwa habasha a ne kilomita ko mile ina jin ya kai mil da ɗari biyar ne ko ɗari takwas eh in ka lula sama ne za a ce maka mil dubu kaza a sararin samaniya ba tunda suna fala tsakanin jirgi inda yake tafiya da doron ƙasa za su ce maka tafiyan mil ɗaya dubu kaza ko ɗari kaza irin ɗari takwas ɗari tara wani lokaci zai je dubu ɗaya akwai jirgin da yake hawa ma dubu biyu dubu uku kaga dubu uku in ya sukuto sai wani ikon Allah ƙwarai da gaske dun dama dama mai ɗan ɗari takwas mai ɗari takwas ina jin daga mai duguri daga biyu ko ba ma har zuwa Victoria Island ya kai mil ɗari bakwai ne za ka bai kai ba eto daga nan da zuwa tambil dari biyu da nawa ne kilomitas ne makin lissafi daga azare zuwa maiduguri zuwa bama ya kai kilomita dari uku ya kai dari uku ne ku to to daga azare zuwa lagos ya kai kilomita daga nan zuwa abuja tsakiyar najeriya daga abuja zuwa lagos za a iya samun kilomita ɗari shida ko ɗari bakwai kuma kilomita uku shi ne mil ɗaya ko kilomita biyu da wani abu shi ne mil ɗaya to kasashen hatsirka da kake gani wani lokaci da yake a riga an yanyanka ƙasan ne amma yanzu in ka je kana ko katsina za ka shiga ko daga nan jigawa jigawa suna makwabtaka da Nijar ko ba su makwabtaka da Nijar balle yobe kaga nan nan kusa ne kuma inda za ka nauta kana zuwa mai duguri in ka je gaba ka nan za ka shiga kasan caji kana tsallaka caji za ka shiga sudan kana tsallaka sudan sai maliya daga maliya kana tsallakawa sai makka in ba ka ratse waɗansu wurare ba kenan to kar mutum ya ɗauka cewa habashan nan tana da nisa ba ta da nisa ina ga wani bayani ma shekaran jiya wasu har yanzu a shekarunsu na gargajiya sun san suna da ainihin kalandansu wanda ba Gregorian kalanda ba na boko ba kuma hijiriya na musulunci ba suna da nasu na ainihin al'ada ko har yanzu ba shekara ba ba shiga sabuwar shekara ba dama an ce china suna da ki india suna da ki sannan ga gregorian ga na musulunci ga na habasha to ba za a rasa na waɗansu wurare ba wanda su suna lissafi shekaru irin nasu na da na zamanin jahiliya to don haka tun zamanin annabi ya gwada afirka tana da muhimmanci a ainu kamar yadda duniya ta kai da a yanzu mutanen da suke rike da addini suke kula da addini ba kaman afirka kai ne ba su da ziya irin taku musamman ma a ce najeriya ai za ka ji ana fala ana ce mahallatan qur'ani da suke najeriya sun fi na ko ina a duniya har da saudiya makka da madina tunda yanzu za a yi lissafin mahaddatan Qur'ani a Makka da Madina ba mamaki da 'yan Najeriya ciki. Amma ka dubi tsiya irin na 'yan Najeriya kuma. Eh, to dama haka dai al'amarin yake. Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bada wani bangare ba su wani abu sai ya kwace wani abu. Yana da wahala a ce a haɗa maka buka. a sai kana da ilimin addini mai zurfi kana da ilimin boko mai zurfi sannan kana da kuɗi mai zurfi sannan ka samu mulki mai zurfi yana da wahala walaita alallahi bi mustankirin ya kuma al'alama fi wahida za a iya samu daidai ko amma ba kowa ba kamar yadda yake in kana so ka halatta qur'ani sai ka dage in kana son ka samu ilimi sai ka dage in kana son ka samu kuɗi sai ka dage ko ba ka bane yanzu yan siyasa ma sun fara ramewa masu neman takara kuma haka za su ta tafiya a rame sai mutum ya tsallake su kuna watanni shida na farko ko shekara ɗaya zai ga ɓulɓul kamar zai fashe saboda tsarin jini amma lokacin kamfen na zuwa lokacin da za a yi takara wallahi sai kaga ya zuba sai kaga ya wahala to mutumin da zai samu mulki cikin sauki ya samu hasa cikin sauki ya samu ilimi cikin sauki ya samu kuɗi cikin sauki a duniya ba su da yawa ba su da yawa ba wai kwata-kwata ba zai yi ba a'a ma qadarullah haqqa qadrihi in Allah ta'ala ya ga dama dare ɗaya sai ya yi bature kamar yadda in ya ga dama dare ɗaya sai ya kashe bature dama haka ne addini ya gagara gudana daga masu rauni musamman sai hada manyan mutane ma a birnin maka a shekara ta uku ta hudu ta biyar da annabci ina maza Allah ya ce su je habaka akwai basara ke adili ne ba a zaluntan mutane a wajenta saboda haka ba marar musulmi da an yi hajjiru ilal habasha firaran bidinihim min alfitani ya ce su gudu da addinin su saboda fitina idan fitina ta yi yawa mutum yana iya canza layi kun mafi yayi yawa sai ga mutum ya sake hanya ana samun haka wa fi raja saboda haka a cikin wata raja sanata kamfin minan nubuwa shekara ta biyar da annabci hajara awwalu fawdin min sahaba ila al-habasha aka samu farkon tawaga daga cikin sahabbai suka yi hijira suka tafi kasan habasha kuma waɗanda suka fita suka tafi habasha din nan kana mukawwanan min asnaya ashara rajulan wato sun kasance sun kai mutane mazaje kaman guda goma sha biyu wa arba'a nikwa da mata hudu su goma sha biyar kenan katar eh wani zai ce to in suka je can da wani yare za su yi magana kar ku manta mun karanta a can baya saboda tasirin da Allah ya bada mutanen Habasha sai da suka wayi gari suna jagorantar addinin Kiristanci a duniya kuma ba inda ba su tsallaka suka yi yaki ba akwai lokacin da yankin makka da madina kafin annabci da kirkaru suna karkashin habasha daga baya ne aka kwace saboda aka irin wannan hulɗa ta jakadanci ana an samu tuntunin yasa za ka samu waɗansu suna da kalmomi waɗanda yake na waɗansu yarurruka sun kai garuruwarsu ai ko cikin hadisai ana karanta an kana karanta sharhi za a ce maka wannan kalma habashiya kalma ce ta habasha amma ga shi ta bayyana a cikin hadisi kamar yadda mu ma muna cikin magana za mu je da turanci turanci na yarenmu ne a ba yarenmu ba ne amma saboda tasirantuwan da aka yi da turanci ko ana magana da hausa sai ka je ana jefa larabci saboda tasirin larabci a cikin hausa musamman bayan shigowar addinin musulunci. To akwai harkokin kasuwanci a wancan lokaci bayan ma yaƙe-yaƙe da maganan mamaya to akwai harkokin kasuwanci don haka tun a wancan lokaci ana samun larabawan da suke shiga kwale-kwale su tsallaka su zo Afirka su zo ƙasan Habasha tunda su ba larabawa ne amma dai sun yi kama da abin nan kuma za ka ce musu bakake ba yankin bakaken akwai su daban suna sai in ka gangara irin kaman kudancin afirka eh kudancin afirka an fi samun bakake a nan amma ta wajen ethiopia da kuma waɗansu ƙasashen da za ka ga duk kusan suna kamama da juna tunda irin su saliyo suna dan kusa da wajen tanzania kenya za ga waɗansu irin mutane da zanzibar za ka samu larabawa ma a zanzibar don ka zo afirka irin a idifa ka ga larabawa za ka samu akwai da ba larabawa ba don akwai mutanen nauba baƙaƙen wani a ƙasan Egypt musamman waɗanda suke da iyaka da Sudan. To ko mu Najeriya an aka shigo akwai baƙaƙe akwai farare akwai tarwana sannan kuma akwai kiwa Arab mu ma muna da Laraba sai ga wani ya fito fari sot kamar ka ce ta'ala ya amsa eh to karka dauka cewa ko da ka je wajen mutanen da ba iya yare ba ko ba fahimtar yare ba za ka iya zama ba a wani gifted ne cikin kankanin lokaci zai iya fahimtar yaren kuma ku ringa communicating a tsakani sai ga ana sadarwa to balle akwai harkokin kasuwanci akwai mu'amala to akwai sauki ya sa sahabbai ba su sha wahala ba kuma ko a yanzu in ka je Ethiopia ka je Habasha mutanen suna da haba-haba da mutane suna karban jama'a sai dai in baka yi a hankali ba to za su iya mayar da kai kirista sai ta biya hankali saboda su suna adopting in karantarwar addinin su a wancan lokacin duk mutumin da ka same shi yana da kyawawan ɗabi'u domin yana da wata aƙida cikin sauƙi zai ga mutanen zuwa aƙida. To maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce su je Habasha domin su zauna da addinin su, su kare addinin su, kuma an samu mutane waje sha biyar. Sha biyar ko sha shida. Sannan an ce maza sha biyu mata hudu sun zama nawa. Sha shida ko? Haka ne. رئيسهم عثمان بن عفان ياكت عثمان بن عفان يجابورة تيكو وما هو زوجته رقية تارد ما أدكي أقوي ما تات رقية بنت رسول الله ليرمى الله صلى الله عليه وآله وسلم kuka Usman bin Affan ‘ya'yan annabi guda biyu ya aura, da wannan tarasuwa ka sake aura masa ɗaya, ita ma tarasu tunda akwai dangantaka ta kusa da kusa tsakanin Usman bin Affan mahaifiyarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangantakan ta fi kusa akan alaka da ta wajen iyayensa maza zuriyar su duk ɗaya ne amma kusancin dangantaka da mahaifiyarsa ta fi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk waɗannan ya guda biyu ko mata guda biyu sun rasu a hannunsa sai yasa ake kiran sa nurai har manzo Allah ya ce da akwai ta uku da ta rage da mun aurar maka lokacin Fatima already Ali bin Abi Talib ya aure ta babu saura kuma zaman Zainab ba karama bace eh Zainab diyar Annabi ba karama bace shi yasa malamai suka ce to da ya aure yar Annabi ta uku maimakon zunnurai ne me za a ce zul anwar zul nurai ne ma'abocin haske guda biyu zul anwar ya zama ma'abocin hakake da yawa kenan haske da yawa wanda yana daga cikin darajarsa da falalansa don haka surukin annabi ya yi hijira yar annabi ma ta yi hijira zuwa ƙasar habasha وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهما dangane da waɗannan surukan annabi ko surukin annabi da ya hijira har annabi ya ce innahuma wato su waɗannan awwalu baitin hajara fi sabilillah su ne farkon gida na annabci waɗanda suka yi hijira domin ɗauka addinin Allah ba da Ibrahima wa Lutin alaihi masala bayan wato annabi Ibrahim da annabi Lut annabi Ibrahim ya yi hijira ko bai yi ba eh yayi lokacin da suka yi gwagwarmaya da mutanensa suka hura wuta suka ce bari su yi maganinsa daga nan ya yi hijira annabi lutu fa sai an aiko shi ma ba a cikin danginsa ba ne misali kaman a ce mutum ya tafi cirani ne wani waje Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara zamansa a wajen ya aure yar wajen yasa ta bashi wahala saboda ita tana goyon bayan mutanenta kuma aka ba shi annabci to kowanne su sai da ya hijira don haka Usman bin Affan da matarsa Ruqayya bint Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace innahuma awwalu baitin hajara fi sabilillah ba'da Ibrahim wa Lut alaihi assalam كان رحيل هؤلاء تخللا في ظلمة الليل أما فبتن وضن متعنى قد أقوم كاكدا تخللي ne menene tasalluli eh shine sanda sanda wato a fita ba tare da an sani ba shine tasallaluna min kulli waza tasallala tasallala ya sulale sai da hausa dama in kana koyon tafsiri sai a dan fara koya maka kafin daga baya ka ka fahimci abin a cikin larabci yasa alakan da ke tsakanin hausa da larabci tana da karfi kwarai da gaske Naka ce ya sula ne wato fita ya duba ya duba nan sai ya gudu sai ya bar wajen ba tare da an sani ba shi ne tasallula sun fiffita ba tare da manyan makka sun sani ba don idan suka sani ba za su bar su ba kuma sai zulmatin laili cikin duhun dare hatta la taqsina lahum quraishun har ya kasance quraishawa ba za su gane ba taqsina ko taqsana daga taqsina ko taqsana daga alfitna ثقلان خرجوا إلى البحر فإذا كنت تتنجي باكين كوجي ويمموا ميناء شعيبا suka je hanyar maina shu'ai ba domin saboda in za ka je habasha ko za ka zo misra ko za ka zo afirka dole sai ka tsallaka ruwa dole ne sai ka tsallaka ruwa kamar yadda za ka je saudiya ai saboda ana zuwa a jirgin sama ne ke sa ba za ka iya ganewa ba amma in kana da natsuwa a lokacin da aka je ana tsallake bahar maliya sai ka ji jirgin ya canza saboda haka kafin a je bahar maliya in akwai addu'o'in da ake yi na je bahar maliya to ka kara addu'a eh sun ce saboda iskan da take kadawa a waɗannan manya-manyan koguna na duniya tana da ƙarfi. To ina jin suna ƙara ƙarfin jirgin ne ko dana dagawa sama suke yi ne, amma inda za ka leƙa za ga alaman cewa kai duniyan nan ba wanda ka saba gani gani. Don jirgin yakan canza kamar yakan yi nauyi haka. To a kan ƙafa ma aka su fito ba kai labari na balle a cikin ruwa. eh ba mamaki a ci karo da wani irin sha dinda shi yana ganin jirgin ma zai bude bakinsa tunda akwai halittun Allah da yawa irin kifin da sahabbai suka samu suka taɓa samu sai da aka ɗauki raƙumi mafi tsawo aka samu wanda ya fi tsawo ya hauka raƙumin ya tsaya da aka ɗaga kashin haƙarƙarin wannan kifi wanda yake tsaye aka raƙumi ya zo ya wuce ba tare da ya taɓa ba yasa kun waɗanda za su yi yawo a jiragen ruwa a cikin ruwa to sai an koya maka akwai inda ake zuwa akwai inda ba zuwa in ka fasitin jirgin ka yana da kaza to kana iya bin hanya kaza a cikin ruwa in baya da wannan capacity karkafi saboda ana iya haɗuwa da kowace irin halitta wanda za ta iya mirgina jirgin ba abin da ya dame ta kaga ɗan adam masu kutum ɗinsa komin ƙoshinsa bai wuce loma ba bai wuce loma ɗaya ba sai don haka wannan ya gwada hanyar da suka bi ta hijira wato akwai hatsari da zai gwada maka cewa in ne za ka fita neman duniya neman ilimi neman sarauta tsira da imaninka ko da addininka ka ce wai za ka samu hanya tsumar ba tare da an samu matsaloli ba ba zai yiwu ba waɗannan matsalolin su ne za su koya maka darussa iri daban-daban na rayuwa na wa qayyadat lahum ko wa qayyadat lahum al-aqdar wala abin mamaki sai kaddara ta dace gare su suka samu safina tai ne tijariya tai ne suka samu kwale-kwale guda biyu na kasuwanci abahara ta bihin ilal habasha wanda suka tsallaka da su suna zuwa bisa dace saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya kaddara ba za a kama su ba suna zuwa sai ga kwale-kwale guda biyu yanki suka shiga suka biya suka tsallaka lokacin da Quraishawa suka samu labari suna zuwa bakin ruwan suka samu ina aka ce ai waɗannan sun yi nisa ai har sun isa bakin gaci to ba abin da zaka shiga ne kai ta buli ko kuma ka samu wani karamin kwale-kwale kafin nan ba zai yiwu ba to haka Allah ta'ala ya kawo musu sauki shi yasa ko da ka je ka samu wani kulle ko wani makirci a gaba to inda ka yi abu domin Allah ko ka dogara ga Allah sai Allah ta'ala ya warware maka Na'am, kun san ko labarin da muka bayar jiya akwai ai annabi Musa alaihi salam da malaminsa alkhidir shi ma alaihi salam lokacin da suka zo ai suna zuwa bakin abin nan suna zuwa bakin gace sai ga kwale-kwale ya zo wucewa shine malamin sai sai to mu shiga za su fitar da kule su bayar sai aka ce a kwaje kudinku a me yasa sai wani ya ce muna ganin ko alamun da tawa ne saboda haka muna son kamar mu samu albarkacin ku kamar mu samu lada yasa taimakon Allah ya kan zo mutum ta inda baya tsammani kullum ana son mutum ya kasance mutumin kirki ana ganin sa a ga mutumin kirki ba a ganka ana ganin ka an ga mugu ba mun ka san wani kawai haka sai rinka daure fuska yana bata rai mawa saboda talaqatul waje sake fuska madan uwanka min sadaqa yana daga cikin sadaka kuma da haka ne za a tsinkaye mutuncinka na wa fatanat lahum quraish daga baya quraishawa sun gane fa kharajat fi atharihim suka fita a bayan ku lakin sai dai lamma balagat ila shafi lokacin da quraishawa suka je bakin ruwa kano kadin talako aminin hakika sun ga sun tafi amintattu ba abin da ya taba wa qama almuslimuna fil habaka fi ahsani jiwari musulmai suka karasa kasan habaka suka zauna a makwabtaka mai kyau to da yake labarin ya fi karfi a na biyu shi ya sa kai tsaye sai ya kawo mana wani abu lokacin da waɗannan mutane kusan sha shida suka tafi afirka suka je suka zauna to suna samun labarin gida jefi jefi amma tsakanin habashan da makka tafiyan watanni ne kwanaki da yawa tafiyan kwanaki ne da yawa ai kaman tsakanin makka ne da baitul maqdis tafiyan kusan wata guda ne to kaga wani abu zai iya faruwa ba za a samu labari ba sai bayan wata guda ko sha'anin ganin wata na azumi na ɗaukan azumi da ajiye azumi a wancan lokaci ana samun bambanci saboda hanyoyin sadarwa sai an zo an hadu bayan watanni sai a gane akwai bambanci tsakanin azumin waɗannan da waɗannan da kwana ɗaya ko kwana biyu saboda bambancin ganin wata waɗannan sun ɗauka ran kaza waɗannan sun ɗauka ran kaza waɗannan sun yi sallah ran kaza waɗannan sun yi sallah ran kaza to amma saboda babu hanyoyin sadarwa wannan ba matsala ba ne a yanzu kuma hanyoyin sadarwar da ruɗani tunda yanzu ana gani a makka za a ce an ga wata a makka liman masallacin da ma zai zai ba da sanarwa amma matsalan idan aka ɗauko littafan shari'a to liman masallacin nan gumi zai dinga yi da ya ba da sanarwar makka alhali ba gani a nan ba domin zai rinka yi kuma za ga mutane da yawa suna gaggawan haka hatta malamai to shi yasa yanzu zamanin social media sai mun hala da addu'a waɗanda suka tafi habasha sai labari ya zo musu aka ce ai duk makka sun musulunta suka ce alhamdulillah an samu kyakkyawan canji a bayan don haka bari mu dawo shine suka kamo hanya suka dawo sai da suka tsallako da sun yi kusan zuwa makka da 'yan kwanaki sai suka gane labarin ba haka bane sai wani suka ce to tun da dama annabi ba ke ce mu dawo ba suka ce su ba za su karasa makka ba daga wajen za su koma wasu kuma suka ce za su karaso su dawo su ga menene zai faru to lokacin da suka dawo sai aka hada hadda waɗanda ba su tafi ba kafirai suka ci gaba da tsananta musu azaba shine manzo Allah ya ce to ku sake fita karo na biyu to a karo na biyu da aka samu jama'a masu yawa wanda fitan ku sai da ya tada hankalin manyan makka abinda za mu karanta kenan wa fi ramadana ay sujudul mushrikeena ma al muslimina ashe mushrikai kujera suka yi tare da musulmi wa'ibatul muhajirin amma sai ga waɗanda suka yi hijira sun dawo su sun ɗauka mushrikai sun musulunta alhali kawai Allah ne ya kaddara wanzu Allah ya zo ya karanta wasu ayoyi cikin Qur'ani yana zuwa karshen suratul najm kafirai sai suka yi sujada kafin su ankara sai suka gane sun yi sujadan da suke adawa da shi ina fata an gane eh to shi ne fa rigima tare da kaurewa yasa suke jaddada suke ce ai mai sihiri ne suna ce ai kafin mu ankara kawai mun yi sujada saboda waɗanda ba su halarci majalisan annabin ba suna ta aibanta mushrikan da suka halarci majalisan annabi suka yi sujada yanzu kai da girman ka yanzu kai da muke tare da kai a cewa kai ma ka yi sujada yanzu wani ake kai ka yi sujada ban san lokacin da na yi ba daman shi addinin Allah aka yake wa fi ramadana a cikin wata ramadana min nafsi sana wato ainihin shekara ta biyar da an nafsi kharaja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila al-haram wata rana annabi sai fita zuwa haramin makka kamar yadda ya saba wa fihi jam'un kabirun min quraish akwai taron quraishawa da yawa فيهم ساداتهم وكبراؤهم a cikinsu akwai shugabanni da manya kamar dama Allah ta'ala ya riga ya tara masa su ne saboda abin da zai faru wa fajahum bi tilawati suratin najm maza Allah yana zuwa kawai sai ya kama karatun suratul najm kusan a can baya mun riga mun karanta sun ba da umarni wa mutanen su duk yana zuwa duk inda annabi ya je kafin ya buɗe baki ya yi magana fita da hayaniya to shi kuma da ya gane yana zuwa kafin ku ankara sai ya fara karatu in an fara hayaniya sai wasu da ta fita a a a a a karatun nan yana da daɗi ku bar shi ku bar shi mu ji karatu mai daɗi haka ne ya ba ba son mutum ya zo Allah ramma ko wani gabza gabza sai ka ce menene eh abin tawakka menene abin da turanta take huda da ke din eh garma kaman garma ka zo kana karatu kaman garma a'a ana zan mutum idan yana da murya wato ya kyautu ta muryar zo wajen karatun Qur'ani eh amma ga kaman garma ai ba kori mutane sai ka ana buga abin nan duran eh ai ba kori mutane waɗanda Allah ya ba su murya ana son su inganta muryansu wajen karatun Kur'ani wannan zai taimaka wanda ma baya son addinin Allah ya karbi addinin Allah. Wato abin da ya ban mamaki, waɗansu kiristoci ne muka zauna da su, ko muka hadu da su a ƙasan Cairo, a alƙahira, birnin alƙahira, suna sauraron irin abin nan, sun sa earphones kullum na kan gansu da wannan sai na tambayi wannan ce a kai kai mai kake ji ne wannan wani irin mawqiya ce fa ayu naw min mawqiya wani irin music ne kake ji haka a kullum kullum sai ya cire sai ya ce mun saurara kawai sai na ji wannan mai shawi ne eh kuma a hannayensu haka in sun cire za ka cross da wuta suka yi waɗansu kuma a wuyansu za ka gani wasu a bayansu an zana musu cross da wuta yana sauraron kira'an mai kawi na sake ganinsa ya ce to ai kai ya ce wallahi kawai shi wannan music din yana masa daɗi ne ta ga yanzu mai fana wato eh waka ce waka ce tana da daɗi tunda balarabe da yana ce balaraben misura ne ta ta yi mutane da yawa da suke ganin su da abin nan to tun daga wani lokacin da sai na fara sassauci amma da duk wanda na gaishe ko da gemu ne na gaishe da wani da gaga wani dan tasha in wani ba mamaki dan maraya yake ji ko dan gwairo ko shata eh kaga mummunan zato kenan sai Allah ta'ala ya kaddara kuma wannan fa kirista ne amma shi abin da yake sauraro mai kawi ne kuma yace mun saboda yawan ji da yake shi ya haddace abubuwa da yawa yace shi ya ji ma waɗansu musulmi ma iya karatu abin nan nace ya to wannan garin bai hankali ne ma kare kure ni yawa eh don an da mutumin da yake ji kasan shekaru nawa ya dauka yana sauraro mun ba mamaki Qur'anin ma ya haddace amma kuma kirista ne eh to don haka a zamanin annabi ana samun waɗanda suna jin karatun Qur'ani da su a saura to sai manzo Allah ya musu auke bi tilawati suratin najm shine faja'ahum ya musu auke da tilawar suratul najm wan najm idha hawa wa lam yakun ulaika al kuffar sami'u kalam Allah min qablu kai ka ce kafiran nan kaman ba su taba jin maganan Allah ba kafin wannan lokaci li'annahum kanu mustamirrin ala ma tawasa bihi ba'dhum ba'da saboda su suna kan abin da suka yi wasiya da shi masashin su akwai waɗanda su ba su taba jin karatu sosai haka ba saboda sun yi wasiya ma junansu kar ku saurare ki suna sauraron sa to mai sihiri ne zai tafi da hankulan min qaulihim daga fadin su la tasma'u li hadha alqur'ani kar ku saurari wannan alqur'ani wal zan fihi kustada hayaniya yayin da ake karantawa da Allah kun tadlibun idan kun yi haka ba ku samu rinjaye to ranan ba ku da hayaniya ba annabi ya riga ya tada karatu karatun kuma ya fara shiga jikinku. Falamma ba gata bi tilawa hadhihi sura lokacin da yazo musu auke da karatun wannan sura wa qara'a adanahum kuma ya kwankwata kunnuwansu kalamun ilahi khallaq maganar Allah wanda take da tasiri take shiga jiki tana tayar da tsika eh kullum muna fada wata ranar haka ko sallar magariba ko isha'i a makka idan abdurrahman kudai yana karatu za ga aljanun wadan suna taki saboda tsikan jiki kai ma mai lafiya za ka ji tsikan jikin kana taki musamman ka je saitin wani lafika wanda zai daga wani labara na kira'an qur'ani sai ka ji hankalinka na taki kamar ranka zai fita to shi za za ga masu aljanu sai ga yana taki wannan sai su fara buje-buje a wajen ko yan uwansu zubar sallah su kama su ko an kara su zo su kama su ba za a danna mutum karfi da yake eh a masallacin makka saboda tasirin karatun qur'ani kuma ko a yanzu ko a cikin mu yanzu aka samu mai murya lafiyayya to dole za ka saurara ko kana jin haushinsa kana tashinsa ko kana masa hasada sai ka saurare shi dalilin da ya sa annabi Dawud alaihi salam Allah tabaraka ta'ala ya ba shi ainihin dadin murya idan yana karatu hatta dabbobi da tsuntsaye suka zo kulle suna sauraro wa kana arwa kalamin sami'uhu ka saboda haka magana sun ji maganan da ta fi burgewa ta kama hankalinsu hakaza mashairahum wanda ya kama tsikokin jikinsu wa nasu kuma suka manta ma kano ce abinda suka yi gargadi suka ci kar a saurara to su sun manta wa ma min ahadin illa wa huwa mubgin ilai babu wani a cikin su face ya karkata yana sauraron annabi shine mubgin la yaqtaru bi balihi shay'un tuwa babu wani abu a cikin zuciyarsa in da karatun qur'ani kaman za su musulunta kenan حتى إذا ترى في خواتيم هذه السورة حسد النبي كرنتا أكركن ولن سورة النجا قوارع ولن أبو بوا مقم فتا tunda daman ka dubi yadda surar take a fara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukra alakum az-zakar wa lahul unsa in an samu mai karatu ba sai ka je ba ka kai bari har ka manta ma da mintoci nawa kai ko wace raka ake wanda ya je ƙarshe ƙarshe kawai sai abin ya ta kwankwatan zukatansu ina jam'i na kaware jam'i ne na alƙari'a ai makwangwashiya wa ma adara kamal ƙari'a ko alƙari'a mal ƙari'a wa ma adara kamal ƙari'a alƙari'a makwangwashiya daga ƙara'a maka ce ƙara albaba ya kwankwasa ƙofa kaga wannan fa ba kwankwashi ne na abin nan ba kawai tasirin abin ne ya rikita mushrikai gaba daya tafiru lahal quyu kai ka ce zukata suna taki eh kamar yadda na faɗa ne in ka je ka hadu da wani limamin makka ko na madina sai ka ji kamar ranka zai fita saboda daɗi ta ina karatun yake shiga ta ina yake motsi saboda haka shi yasa duk wanda bai je makka ya sallah ko madina ba an bar shi a baya eh Allah ya mayar da mu akai akai eh to Allah eh Allah ya sa dace eh mutum ya samu kafin ya bar duniya ya je in ka je sau ɗaya to ranka zai kwallon ya kasance koyaushe kana so ka je. Kuma ƙara'a, sa'an annabi ya karanta fasjudu lillahi wa abudu, wa abudu ku yi sujada ga Allah, sannan wa abudu ku bauta, wa abudu ne da ya ka share saboda wakas. Ku bauta masa ke kadai, sun masajada, annabi yana karantawa sai yi sujada. lam yatamalak ahadun nafsa a cikin su ba wanda ya iya controlling din kansa hatta kan rasajida su ma mushrikan bai suka bada suka yi sujada kai sai suka biya rima kai yanzu ba hauje ce su biya rima ka kida wa fil haqiqa amma asalin haqiqa kana qarawatul haqqi wato raurawa na ainihin gaskiya قد العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين wato raurawa ta gaskiya ta je ta yi kaca-kaca a cikin zukatan mushrikai da ainihin masu izgili da me da wannan taurin kan nasu sai ta kore ta dama wani lokaci gaskiya ta zo dama iza ja alhaqu me zai faru za haqal batilu iza ja alhaqu زهق الباطل اي با آية مؤمن بي آية لا ما قال بك رجي تصابن على رمى ذيك جويا ايه wanda ya halatta iktibasi ya halatta iktibasi da ayan qur'ani ko da hadisi ya halatta a cikin ilimin balaga amma abinda za a yi iktibasi da mummunan manufa shine bai halatta ba misali akwai wani yana fassara ya ce halatta ka hadisul gashiya ya ce inda ke kan yi menene in baka kwabo wani malami haka yake ba ai ka gaba daidai ba ne kuma yara suka haddace a haka alate ka hadisul gafiya ko inda ke ka in ja kan baka kwabo alate ka hadisul gafiya inda ke ka in ja kan baka kwabo to kaga wani haka zai rike wa kutila al-qarasuna yace Allah ya tsine wa masu so da karas qarasuna a'a ko za a larabci akwai wani abin da ake kiran sa qurra akwai qurra ina jin kaman wannan garjin ko rikicewa ne eh oho eh wato masu zai da karas me ne mun da Allah ya dina mu ne da ne zungu na'am mune to fil haqiqati wato ga haqiqa kana tarawatul haqqi wato ainihin jalgali na gaskiya ko rawa na gaskiya kasada til inada ta kekke ta taurin kai fi nufufil mustaqbirina a cikin bukata ko a cikin rayukan masu girman kai wal mustabiina da masu izgili fama ta malaku ba samu dama ba an ya kirrin lillahi sajida kawai sai ga su sun fadi suna masu sujada wata kata fi aidihim to ga wata kalma wannan yana da kyau ku ga layi naga ta wata kata fi aidihim shine daga baya suka gane sun yi kuskure ayan qur'ani ma ta ambata amma ba haka wata kata fi aidihim sai ba gane sun yi kuskure lamma hasu anna jalala kalamillah yayin da suka gane cewa girman maganan Allah lawazi mamahu ya lankwata ragamominsu fartakabu aina ma kanu sai suka haye kan abinda asalin abinda zuwa kasance yubdiluna suna miƙa wato qisara juhdihim iyakan kokarin su fi mahwihi wajen kare shi wa ibna'ihi da karar da shi abinda suke hanawa sai ga shi sun yi suna hana a yi sallah sai ga ki sun faɗi sun yi sujada dama cikin sallah ka kaf gaba daya wani aiki ne ya zamo shi ne zai haya babu wani a gabansa sujada sujada ya za ka ce duk wanda ka masa sujada wai ka yi sujada don ka girmama shi to kafirci ne don ba wanda ake masa sujada sai Allah ko sarkin ina ne ba kaho biyu ba ko biyar yake da shi mutum ya faɗi ya yi masa sujada kafirci ne amma kaga dun kalan kasa wannan shi hatsarinsa bai kai wancan ba tunda ba wanda yake masa ruku'a sai Allah ba wanda yake masa aikin ibada sai Allah amma karkan aikin ibada kankan sujada ya sa ma aka ce lokacin da kuke sujada ku dage ku yi addu'a fa kamilun an yustajaba lakum lalle kun cancanci a amsa muku ka ko na fila ne kana da damuwa ka je sujada sai ka zabge roƙonka ka kaf gaba daya in ka zo kafin kai sallama sai ka sake refreshing ɗinsa sannan sai kai sallama sai a haka ke yi inda har kai addu'a cikin sujada Allah bai karma ba to yau za ka yi addu'a kuma Allah karma eh ga gani tunda ka je dab da dab ba karma ba to balle kana nesa kuma misali wai kenan amma ko yaushe Allah ta'ala in ya ga dama zai karbi addu'an bawo tunda ya riga ya fala fa inni qaribun mujibu da'wata da'i za da to kun ji wadansu manya manyan larabci ku sai na fassara muku kalma da daya fartakabu wato suka hau aina ma kanu ainihin abinda zai kasance yubdiluna qisara juhudihim suna bayar da mafi matukan kokarin su fi mahauji wajen goge shi wa isna'ihi da karar da shi sai ga su kuma yau su ne suke yi waka tawala alaihim Allah shi yasa zargi ya biyo bayan su ko ta ina wal ita da ainihin zargi Allah wal ita su dai ne min kulli jani ta kowane bangare min man lam ya'dur hadha al mashhad min al mushrikina duk wanda bai halarci wato bai halarci wajen karatun suratul najmi ba a cikin mushrikai sai yana aibata yan uwansa waɗanda suka yi sujada yaya aka yi garin yaya tankwasa ko aka yi me kuka ji wa ya sa ku sujada a'a ku da kuke yakansa suna kuke shi wa inda zalika to kun ga daidai wannan gaba ce kadabu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka yi karya wa annabi wa aftarau alai suka yi iftira'i a kansa suka kirkiro magana shine alfirya al-iftira annahu aqafa ala asnanihim bi kalimati taqdir suka ce ai ya tausaya wa gumakansu ne akwai kalman girmamawa da ya faɗa ba mamaki ke kan ne biyar da su haka wa annahu qala anha wai ya ce a cikin wannan sura ya faɗa dangane da gumaka ma kanu yuraddiduna wai abin da suka kasance suna maimaitawa kun da'iman min qaulihim ko yaushe suka ce wai annabi ya ce tilkal baraniqul ula wa inna kafa'atahunna la turja'a a wani waje la turja'a wato ya zama wazanin ɗaya ne da yadda ayoyin suke tilkal darani kulkula kun ga waɗannan manya-manyan gumaka masu girma wa inna kafa'atahunna ko wa inna kafa'atahunna la turja'a lalle ce tan ranar takin kiyama ana fata wai sun ji annabi ya karanta ka shi yasa da yayi sujada su ma suka fadi suka yi sujada domin ku taya ki tunda an girmama gumakan ku wannan sako ne ce amma ku zauna kuma mamaki akwai malaman tafsirin da suka rubuta wannan su sun dauka tabbas hakan ya faru amma malamai masu bincike sun ce a rudani ne lokacin da kafirai yake ta aibanta su sai suka ce ai annabi ya faɗi wannan magana to shikenan sai ya kasance waɗansu ba sa iya bambantawa kuma tabbas in annabi ya faɗi wannan magana to kun ga ya girmama gumakansu in ya girmama gumakansu kuma annabi ya koma kirka kenan ai ba zai yi ba eh annabi ba zai yi ba ko lokacin da aka yi sihiri ma annabi ba ya saduwa da iyalansa bai yi shirka ba bai kauce ma hanyar Allah ba bai yi sabon Allah ba shi da kansa ya faɗa sai dai wata guda ba iya kusantar matansa ya ce akwai matsala kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya turo masa mala'iku guda biyu kaman bacci yake yi yana kwance yana bacci ɗaya yana kafanta ɗaya yana abin da sai suna taɗi wannan me ya same shi ne aka ta yi masbun ai an sihirce shi ne shi yasa a musulunci suka ce sihiri gaskiya ne wa a ce gaskiyan mai yinta eh to wannan dai a hausance ne ake fala gaskiya ne sihiri gaskiya ne amma sihiri kafirci ne wanda shi ne kawai duka ce sihiri ba zai kama ka ba kanka ba kai dai rike askar kuma manya-manyan askar kula uzai shi ne ɗayan yake cewa sai dai ya ce ai na san abin da idan da ya faɗa yana faɗa Allah zai warware masa waɗannan shi ne karanta kulaguzai wanzu Allah yana karantawa kawai sai ta kuma Allah ya sanar da ki cewa an masa wannan tsafi an je an bitsi ne a tsohuwar rijiya aka ɗauki ƙaton dutse aka tsora kuma aka ce masa wane ne ya yi ya haɗa da gashin kanka da gashin akuya da menene haka ne dama yi shine maza Allah ya ce a je wajen shine aka je wajen ya ce ga rijiyar nan to daga nan malamai suka ce annabi ya sa an tono ya kona wasu suka ce annabi ya turmuta ya ce ba zai fitar da fitina wa mutane ba shine ya dabe azabu yana za ka samu matsafa masu yin tsafi masu yin sihiri suna amfani da abubuwa iri daban-daban ko kai waye sihiri zai iya kama ka sai duka ya zuwa sai duka ya zuwa kawai amma sihiri kafirci ne wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihira haka ce saboda me yasa aka ce shaytanu din nan kafaru bi annahum fa'alu sihira sun aikata sihira ta sihira shi yasa na'am ko san ba karatun tarihi ne kawai ba ana yana fada da bayani ko to suka kirkiro wannan magana wai tilkal garani qulula wa innaka fa'atahunna la tuntaja lalle waɗannan jigajigan gumaka waɗanda suke manya-manya lalle ce tonsu ana tsammani ranar tashin alkiyama ya ubi hadal ifkil mubin sun zo da wannan kirkiran karya liyataziru an sujudihim domin su kawo uzuri dangane da sujadan da suka yi bisa kuskure ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da annabi tunda su kafirai ne walaita yastagrabu hada shine ma laifi to wannan ai ba abin mamaki bane eh ba abin mamaki bane min kaumin daga waɗannan mutane kanu ya alikuna alkabir daman sun saba da karya wa yusiluna jassa wal istira suna tsawaita da fita da kuma kirkiran karya wa balaga hadha alkhabaru ila muhajir alhabasha wannan labari na sujada sai ya je wajen mutanen habasha a matsayin kafiran makka mushrikan makka gaba ɗaya sun musulunta ولكن في صورة تختلف تماما sai labarin da ya isa zuwa gare su a wata sura ce wanda ta saba gaba daya an suratihi alhaqiqiyya daga suran abin da ya faru a majalisan annabi balagahu labari ya isa musu anna quraishan aslamat cewa quraishawa sun musulunta farajahu ila makka sai suka dawo zuwa birnin makka fi shawwal a watan shawwal min nafsi sana a shekara ta biyar da annabci falamma kanu duna makka lokacin da suka yi kusan karasowa birnin makka wato duna makka sa'a min nahari kaman abin da ya rage musu awa shida wani bangare na rana ba arafu jaliyat al'am sai suka gane gaskiyan al'amari raja minhum raja ila al-habasha sai lau suka ce su za su koma ba za su karaso makka ba don idan sun karaso ba halakar walam yadkul fi makkata min sa'irihim ahadu kai aka ce wanda suka rage ma babu wanda yake da makka illa mustaqbiya sai da koye Kuna mutanen makka ba su musulunta ba kun ga suna shigowa za su ce oh ba kun dawo ba ba mamaki a ita musu ihu a ita musu ele ko wani abu makamacin wannan kamar yadda muke gani a yanzu mutumin da ya takara ya faɗi bayan zai ga in zai shigo garin ku da yake yake shigowa mutum ya yi takara ya baɗi ba zai koma kano zai wata guda wani ma ba ya ta ba daga nan yayi hijira ke wani kuma sai ya lallaba ya rufe wayoyinsa ya abin nan kike nan sai ya koma almali dama lokacin noma ne ya je ta noma zaman da kauyen ya fito saboda ya dungura in ka ce sai dawo ya ce a a albarkar da nake samu a noma ba sai ya gane kunkuren da ke nan eh wannan mun kawo misali ne haka to ai kaga yanzu wanda aka ce ya musulunta an ji labarin ya tafi habasha an bi shi a kamo shi aka samu ya tsere sai kuma a ganshi ya shigo da rana kuna ganin ba za mu san ihu ba wala sai in iska ba za su tare shi su ce bai dawo da kai ba to shi yasa suka shigo a goye sannan kuma aufi jiwari rajulin min quraish ko kuma cikin ainihin makwabtakan wani mutum daga cikin quraishawa akwai kafirin da aka samu masu sassauci sun yi gata ma walauki aka ce ai ga wani abokinka ya ce a'a ba wanda ya sai taba wani tunda ya dawo shikenan duk wanda ya taba ki zan yake shi to kaga sai aka kyale walauki mutane suka ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش sa'annan bala'i da azaba ya tsananta ga musulmi daga Qurayshawa wa qatat bihim ashairuha dangin su suka mamaye su gaba daya fa karkana sa'abun ala quraish ma balagaha an najaki abin ya bada takaici ma Qurayshawa abinda annajaki ya wa musulmi min husn aljawab aka ce ya karbe su hannu bibiyu yace waɗannan baki na ne kuma daman musulunci ya ce bako yana da haƙƙi na kwana nawa ne kwana uku to ni na zo kwana biyu nake ba kwana uku ba idan bako ya zo kwana uku breakfast mai kyau lunch mai kyau dina mai kyau eh aka ce ko baki ne ka je ka karɓo ka yi wa babanka haka sai ba an yi a gama murkusa ka na kwana uku in zai ƙara sai ka ce to yaushe ka zo yaushe za ka koma sannan ka tambaye shi da balle sarakuna irin na na da su suna da girmamawa kuma mu mun tashi mun samu waɗanda ma ba sarakuna ba irin tsofin da ko dattawa na da za ga in ka je gidan mutum sai ya ce a kawo dambun nama a kawo wanda aka yi dambun nama a kawo mai guda-guda a kawo menene duk a zuwa ajiye maka a girmama ka a gidan ana abinci da miyan lami amma zai ce a sayo nama a sa saboda kai to kai in kana da hankali kar ka cika kwana uku dama mai yiwuwa zafin gari ne ya taso ka to tun da ka zo ka samu girki gije na kwana biyu to kamar gare eh don kar ka kure su to za a ga dattawan da mutum ba sarki bane ba kowa bane sai ga yace a kawo dambun nan yana ajiye kuma koyan tsofin da yana da daɗi ba irin na mutanen yanzu ba wanda za ka ce kana cin nama ma ka ji babu zaki zai ka ce kana cin dambun tsaki Allah kyauta na saboda haka kyautata wanda annajashi ya yi wa musulmin da suka yi hijira din ya lakanta musu da ba su ji daɗi ba ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى maza Allah sai ya gaba makawa ya sake umarni masahabbanta su yi hijira zuwa kasan Habasha karo na biyu ya ce tun da zama ba zai yi ba to su tafi Habasha karo na biyu don haka darasin mu na gaba shine alhijratu asaniya ila alhabasha hijira ta biyu zuwa kasan Habasha to anan ka an samu mutane da yawa ko bayan an samu mutane da yawa bayan sun tsallake din Qurayshawa suka ce ba su yarda ba sai da suka tura wato waɗansu mutane guda biyu masu basira sai da aka yi wajen kafi biyu ko kafi uku ne ana ba da labari dangane da irin wainan da aka toya wanda shine darasin mu na gaba insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh